وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وعشر المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da kasancewa cikin wannan matsalaci na muna iya usunna da ke wannan unguwa ta kwanta nan fadar jihar gombe domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma cikin wannan wata mai albarka wata ramadan a yau muna yin juma'a wacce ta yi daidai da biyu ga wata ramadan shekarar hijira yau 1444 wanda kuma wannan shine darasinmu na biyu a cikin wannan wata kuma idan ba a manta mana cikin suratu yunus wanda shi ma shi ne darasinmu na biyu cikin suwa a jiya karatu ya tsaye da mu ƙarshen aya mai namba ta hudu a wannan sura yau za mu tashi aya mai namba ta biyar a cikin wannan sura mai albarka suratu yunus wanda a jiya in ba a manta ba mun ce wannan sura ita ce sura mai namba ta goma don ka kirgo surorin alkur'ani daga sama zuwa kanta za mu tashi ayami nan ba ta biyar a cikin sura insha Allah wanda zai ji ala shamsa ziya
bismillahir rahmanir rahim هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون الله تعالى يكشف هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق يفسر الايات لقوم يعلمون شي الله shine wanda ya sanya rana ta zama tofiya tana da haske sannan kuma wani kamar nura ya sanya wa wata shi ma ya zama mai haske wa ƙaddara kuma nazi kuma allan ya ƙaddara musu masaukansu suna da hanyoyi wanda su kaɗai suke bi ita wannan sama da kuka gani bayan rufi ne waje allah sama a sakafan mahafuza allah ya ce mun sanya sama da zama ta rufi rufin kuma wanda ya wanda yake da tsaro tare da ku ya sanya sama ta zama torufi gare mu sannan bayan haka ya zama to tana zubo mana da ruwa ruwa yana saukowa daga sama bayan wannan a sama kuma akwai hanyoyi wasama'i zatil hubuki innakum lafi qawlin muqtali saman ma'abuciya hanyoyi akwai tarikatul mar'a wa tariqa as-sawtiyya wa sam'iyya a saman nan akwai hanya ta iska wanda za ka ɗaga wayanka in ana lalle layi na ka zo an sai da sauransu to in ka yi magana sai ta bi ta hanyar iska a sama za ta je gun wanda ka kira balle tana ji magana akwai wannan hanyar tana sama akwai hanyar da take tafiya da hutu kamar yanzu nan ana program layi yanzu nan muna karatu ana ganin makura daidai lokaci to ta hanyar iska ta ke da hoton yake tafiya da hoton da sautin duk ta iska yake tafiya ta hanyar sama ana fahimta akwai hanyar mala'iku wanda hanyar su ce wanda in Allah zai turo su zartar da wani abu a duniya da suke biyowa akwai hanya ta tafiyar aljanu a sama akwai kuma hanyoyi waɗanda Allah ne kaɗai ya san yawansu kuma Allah ne sa abin da ke bi da cikinsu saboda akwai wannan ilimin wanda Allah ta'ala ya kimshe shi ga wa'ansu daga cikin bayan Allah masana ilimin sanar samaniya sama to sai anan Allah ta'ala yake cewa shi kwanular rana wanda masaukinsa da mazauninsa a sama yake wata da rana ba sa bin hanya ɗaya lishamsu yan bakira an tudrika al-kamara wala layl sabiqu nahar wa kullum fi falakin yasba kowa a hanyar sa yake rana ba za ta bi hanyar wata ba wata ba zai bi hanyar rana ba kuma du a sama suke tafiya wannan iya cin ilimin falaki da wasu malamai suke faɗa duk da kan cewa a sheik muhammadu bin abdulwahab a littafinsa kitabun tauhid ya ce zurfafa wannan ilimin iya iya kai mutum zuwa ga wata hanya daban wanda an samu karamin ilimi da tauhidi mutum iya iya kaucewa ne amma ilimi ne akwai masana wannan duk wanda kamar malam bargawi a tafsirinsa ya ce da Allah ya ce wa qaddara huma naziya sai dai kudin masaukai na wata sama da 28 sama kowane masauki da sunansa da yanayinsa da lokacin da wuta zai taho kuma akwai abin da Allah ta'ala yake so ba wuta ba sannan masauka rana masaukai haka shi ne wakaddar kuma nasi wanda Allah ya gwargwada musu masaukansu a sama daga nan zuwa nan ana yanayin damuna misali to rana akwai hanyar da take bi idan an zo yanayin sanyi hunturu akwai ɓangaren su ke karkatawa idan an zo ɓangaren zafi bazara akwai wanda take shi ma watan haka akwai lokacin da wata zai fito a yamman magaribin a makon ɓangaren dama akwai lokacin da wata zai bayyana a magaribin a maɓangaren hau akwai lokacin da kuma a tsakiyar zai bayyana duk wani akwai yanayin da yake sa akwai ilimin muka masu yawa da a ƙarƙashin wannan suke bayyana akwai da abin da in ya faru to an gane yanayin damuna ta kusa ko ruwa ya kusa daukewa ko al'amura makamanta waɗannan da yawa to ita rana sai Allah ya siffanta ta da biya hasken ta biya'un to me bambanci tsakanin biya'un da annur duka haske ne biya'un haske nuru haske amma suna da bambanci shi biya suka ce ishraqun ma'al ihram haske ne mai zafi haske ne amma yana da dumi yana da zafi shi kuma nur ishraqun ne bila ihram haske ne wanda ba shi da zafi yasa manzon Allah ya kwatanta hakuri da biya as-sabru biya shi hakuri haske ne amma mai zafi duk wanda aka ce wani kai hakuri to babu sai ka zuci tana tafasa ba da to amma juriyar da rashin daukan mataki shine hakuri kuma shi ne sakamakon da za ka samu wani ya ce wa salatu nuru ita kuma sallah haske ce a fahimta tushiraku biha ulubul musalli wanda ita sallah tana haskaka zukatan matasita ita sallah tana zama haske a fiska haske a zuciya haske a gangan jiki har ma masana suna cewa in an yi haɗari tsakanin musulmai da kafirai an can kuɗa an mutu an kasa gane suwaye musulmai suwaye kafirai to ana duba goshin mutane na gani duk inda musulmi masallaci ya mutu ko a cikin arna ne sai an gane iska tana da haske akan wannan rashi ba domin sallah tana haskaka zuciya tana haskaka fiska ko da mutum ya mutu to wani shi ne bambanci tsakanin diya'un da allu to sai Allah ya siffanta rana da biya sannan ya siffanta wata da nu wa qaddara hu manazil kuma Allah ya iyakance musu masaukansu hanyoyinsu sai Allah ya ce ni ta'lamu wannan lamun ta'lim kamar ka ce dalilin da Allah ya sa yayi wa rana masaukai a sama yayi wa wata masaukai a sama lita'alamu adada sinin wal hisab domin kusan adadin shekaru da lissafin kwanaki da wajen wannan shine ɗaya daga cikin babban amfanin da hudowar rana da faɗawa take mana hudowar wata da faɗawa take mana yanzu yau mun san muna cikin shekara ta 1444 bayan hijira mun san muna shekara ta 2023 miladiya mun san muna wata ramadan yanzu watan tara yau biyu da shi ba dan rana tana fitowa ba tana fadawa wata iya fitowa iya fada wanda da zamu yi ba ba wanda da zai wannan lissafi sanadiyar fitowar rana da fadawanta da bayyanan wata da batansa to shine ake yin wannan lissafi amma da yanzu Allah zai rike rana da ya rike wata su kasa motsi to lissafi ya tsaya kaga idan an zo ta zarce sai a yi ta zarcewa kenan ba za a ce yau 2020 kaza za a yi babu wani lokaci kuma allah ya isa ya haka tun da ya ce kul a ra'aitun in ji alallahu alaikum malaila sarmadin ila yau da kiyama baje قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون الله يقول أرأيتم قبال الأباري إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة إذن الله يسن يدري يتدرس حظوا على القيامة غريب يوالي سألت من إله غير الله يأتيكم بضياء wane ne in ba Allah ba zai sa gari ya wani babu wanda ita za a wajen mai sana technology ne da sanin da sanin wani kimiyya a ce excellency minister gari ya yawa yawa za a yi ni babu ya bukatar sa ba za a ce ba wanda isa ke ne ala ce man ilahu ghayrul lahiya ta kubidiya wane ne za ku samu ba Allah bai sa gari ya wani babu shi sai da ce afala tasma'una me yasa ne magana ba bane ba ki sani hakan bane Allah ka isa ya yace in kuma na bar muku yini dare yake roba ai ta yini dare yake waye kuke da inda zai muku da dare da za ku huta ci fa sai Allah subhanahu wataala in Allah ya so hakan za ta faru kuma wanda zai ana an fahimci wannan to saboda haka Allah ya ce li ta'lamu adada sirrul insan domin kusan kwanakin shekarunku da watanninku da yau rana kaza da watan kaza za a yi kaza in kaza da watan kaza ta za a yi kaza yau wani shekararsa kaza yau wani shekararsa kaza da mutuwa yau wani kwanansa kaza yau wacce za ta gama idda yau wacce an sa ranar aurenta duk ba don fitowar rana da faɗa ba zai yi ba ba wani lissafi da zauna ba zai yi ba to sai Allah ya ce ne ta alamu adadin sini ne wata isa domin ku san kwanukan shekarunku da yawan shekarunku sannan kuma ku san lissafin watanni da kwanaki hatta da awoyi na agogo da mintuna duka ba dan rana da duka ba za su amma ita sai ma yake cewa la yujawizu ha wala yaqsu an da Allah ya ce qaddarahu manazil dinna to hanyar da Allah ya tsara wa rana ba za ta taba kin bin wannan hanyar ba haka nan hanyar da Allah ya tsara wata ba zai kin bin wannan hanyar ba ba sa yi wa Allah tawakkali ba sa yi wa Allah ba daidai ba a kullum ɗa'a suke yi wa Allah subhanahu wa ta'ala kuma su ne manya-manya cikin halittun Allah amma ba sa saba masa ba sa yin abin da Allah bai ba su dama ba sa ƙetare iyaka ƙetare iyaka sai ɗan adam shi ne mai ƙetare iyaka Allah wani ne ce dirka hududullah amma sai zallaka domin tikibi shi ne Allah ce kalla inda insana la ya baga an ra'a mustabina babu shakka ɗan adam ya ɗagawa ne dan ya ga kawai iya da dukiya a wani kun ya ce ya aiwal insanu ma garraka bi rabbikal karim ya kai ɗan adam me ya ruɗe ka rera maka da Allah wani daji kaje wani alƙawari aka ba ka bar Allah ubangijinka Allah zai kalakaka fasawaka fa'adala wanda ya halice ka yi daidaita ka yi tsara ka in yi so sai yi ka kanka ya koma kasa bayan da zafi ko a haife ka da kafa uku ko hannu uku bayan da zafi to amma Allah ya tsara ka amma ka bari shi Allah ta'ala iya cewa inda insani da rabbihi la kanu hakika dan adam gaban da ubangiji sai mai taurukai duk halittun Allah ba wanda yake gangantawa Allah ne kamar haka babu shi ganganci dai da yin abu ko mai ta faru ta faru wanda sai da shi ne shi ne Allah ya ce inna huka na zaluman jahula domin ɗan adam azzalimi ne kuma jahili ga ƙur'ani iya faɗa ma lahira iya faɗa ma kabari iya faɗa ma tsayuwar alkiyama iya faɗa ma wuta iya faɗa ma karu mala'iku amma sai mutum ya toshe kunnansa shi dai in zai samu duniya shi kenan ba abu ne da shi musamman a wannan zamani ka san an ce in kai kaza za a daula dan ka na sallah a biya a daula dan ka na azumi a biya annabi ka ya faɗa ma wannan amma ka ki ka daina abin da kake wannan sai dan adam sai dan adam an fahimta li ta'lamu adada sinil hisab Allah ce ma khalaqa Allahu zalika illa billah ba ma halicci rana da wata ba sai dan gaskiya bayyana rana da bayyanar wata to Allah ya ce alama ce ta gaskiya ko gaskiyar shi ne za ka mutu kuma kiyama za ta tsaya kuma za a mahi sari kuma wa'ansu wuta wa'ansu aljanna wanda ne da gaskiyar ko ma khalaqa Allahu zalika illa bil haqq aynan yakhluquhu batila Allah bai halice su da wasa ba bal izhara lisun'ihi Allah ya bayyana su ne domin fito da ayyukansa wa dilalati ala qudratihi da kuma Allah wajen nuna dalilin qudrarsa ba a taba cewa rana ta yi ga aiki ba ta fito ba taba yi ba dullu in je gari ya waye rana zata in kuma dare yi wata zai bayyana ba a taba ji a ce wasu yi fitowa ba sun ce ba sabis ko ba mai ko an yi kaza ko dala ta tashi duk dan adam kai kasan wannan amma makhluqatul lahi ba ruwan sadawa an fahimta nufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun Allah ya ce muna rarrabe ayoyin mu inji Allah amma ga mutane masu ilimi ga mutane masu kokarin sani to su ne suke fahimtar ayoyin Allah yufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun ba masu fahimtar ayoyin Allah sai masu ilimi sai masu tsayawa su fahimci me Allah ya me manzon Allah ya fassara to waɗannan kai su ne suke fahimtar ayoyin Allah yasa kada ka suke fahimta da Qur'ani a duk da za ka yi ka dinga sa alaƙar ka da Alƙur'ani ko kaɗan kaɗan kaɗan kana fahimtar sa za ka yi wata nutsuwa a zuciyarka da kwanciyar hankali amma duk zuciyar da Qur'ani baya shiga tana rutuwa ne ya zama to alkhairi baya shiga ta dan karamin abu sai ya rikita kai kurgita ka dan abu kaɗan sai ya tsorata kai ba ka tsoro da zuciyar fariga ce ba komai a cikin tana ba ya san duniya da sanin golewa da gwambacewa amma matuƙar zuciya tana da ƙur'ani tana da tauhidi tana da sunna to Allah zai ba ta nutsuwa duk wahala da ake sha a duniya da duk abubuwan masu rikitar to Allah zai ba ta nutsuwa yasa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa wasu Usman dan Affan da shi a ciki yake ce ina jiye muku ƙarshen duniya akwai fitina za ta faru wanda za ka wayi gari kana mumini amma kafin yin maka zama kafin za ka kai marici mumini amma kafin garin Allah wai ka zama kafin sai na usman ya ce ya rasulullahi mal makaraj manzon Allah idan irin wannan lokacin ya yi mai mafita ya rasulullah sai ce fa alaikum bi kitabi ku riƙe alqur'ani ko ki da kitabi kuna karanta shi kuna fahimtar sa kuna kokarin aiki da shi a rayuwa wannan shine mafita kawai ya ce na bar muku abubuwa guda biyu ma in tamassaktum bi ma lan tadillu abada in dai kun yi riko da su to har abada ba za ku bata ba shine alkitabu sunna idan ku rike wannan to mutum ba zai bata ba ya sa musulmi ya fi karfin kama kai ai wallahi ai abun ne wallahi kama kama ne wannan su ce ma kaza su ce ma kaza a'a ai wanda ya rike alkitabu wa sunna ba kama kame ke sai dai kai ne dai da kake rikon musulunci haka haka ne kake kama kame amma qur'ani da suna tabbas ne ba abin da yake tabbas an fahimta nufassirul ayatu li qawmin ya'lamun ayatu ba
إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لآيات لقوم يتقون Allah ce inna fi ikhtilafi layli wan nahar sabanin da ake samu tsakanin dare da yini dare ya zo yanzu yini kuma ya idan kuma yini ya zo dare ya kaga wani wata kimiyya ce ta Allah ɗazun nan awa biyu uku bayan muna cikin yini ne da rana da haske da komai yana ci zirga-zirga to amma yanzu yinin nan ina a haɗe shi a haska baya ka ga daga fitowar sarasari zuwa ranar zuwa zuwa juma'anka da dawowarka da yamma da waye iya ina yin zuwa nan iya ina wani yake zai Allah kuma yanzu ga daren ya zo ba shi awa shi da shi ma za ka yi rikita iya ina ba dan adam da zai ce ma ga gunde yake wallahi ba wuce Allah ne kadai ya san a ina yake kuma idan lokacin yayi zai zo an fahimta malam usaimin Allah ta'ala ya masa rama da ya zo fassara ayat da Allah ke cewa yughshil layla naha yatlubu hafisan wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakkaratin bi amri yace wata rana iya sararin samani a Saudiya a cikin jirgin sama to suna cikin jirgin saman dab da rana za ta fada yace anan ya ƙara kankan cewa da cewa yughshil layla naha yadda lubu hafisan ya ce a lokacin ya ga fassara ta ainihin ya ƙi ya ce wallahi suna cikin jirgin sama iya kallo dare ya taho iya sa yi a gaba iya tura shi kai ka ce iska ce mai guguwa duk inda ta fice ɗin to dare ne zai yi yin tura shi gaba aiki ya ce wallahi idan sayi na masana a ƙararsa sai ƙara gaskata faɗin Allah da ke cewa wuce laila da idan dare zo zai lullube yini da rufe karsa idan kuma yini ya zo zai lullube dare ka rufe karsa wannan kimiyyar kaɗai ta Allah duk duniya an haɗa kai da wannan kimiyyar dare ya zo rana ta tafi yini ya zo dare ya tafi wannan ƙaramin aiki ne kun ba wani abu da za ka ji na canjin yanayi ko girgizar ƙasa ko ta kaɗa ƙararrawa cewa gari zuwa yin bawa sai Allah ya ce a subar ma numfashi take wasu buhi za ta nafas Allah iya rantsuwa da alfijir lokacin da ya numfashi numfashi shi ne ketowar alfijir alaman rana ta sa alamar ta uwa ke wannan duk kimiyya ce ta Allah ne yake amma ba ma iya ganewa an yi waya an yi hansun an yi waya shi ne abin mamaki an yi hot kaza on 90 sabon hot 110 duk shi ne za abin da ake gani ne a wani birgewa ga abin birge a ƙur'ani ƙur'ani iya baka labarin shekarar 1400 kamar yanzu ake abu kuma da za ka shekarar miliyan ƙur'ani ya yi daidai da wannan zamani babu wuce kimiyyar take ƙur'ani babu shi duk wannan kimiyyar ɗin da kuke gani wallahi yahudawa wannan ƙur'ani suka yi gaskiya yau ilimin ku ne da kuke bacci ba kwa bincike ba ruwanku da ƙur'ani yasa kuke ganin abin yayi nesa da ku kun bar ƙur'ani al'ada kawai shi ne kai ka taso musulmi ne za a karanta ko ka haddace ko ka haddace ba ai karatun allo ka tafi yawon ka kashi ya maka zakar amma me ka fahimta na kimiyyar Allah ta gudanar da duniyar ƙur'ani ai ya ce afala ya tadabbaru ƙur'ani me yasa ba ku tadabburi ku nitsa ku fito da kimiyyar ƙur'ani Allah ya ce iya rantsuwa da raƙumi ko kuma ku duba ku ga raƙumi afala yanzuru da ila ibli kayfa khuliqa ku duba yayi muka halitta raƙumi da Allah yahuda da suke da Allah ya fara su ce wala akwai ilimin da Allah ya yi ya suka bi duk inda raƙumi yake rayuwa da wanda yake rayuwa a sahara da wanda yake rayuwa a gun ruwa da wanda yake rayuwa a ina duk suka ɗebo shi suka bi rayuwarsa suka ga me yake suka bi da irin muka amma muka ƙurani ya mana magana ba mai a zo a ƙebe mana asara na ƙurani a tafi ajiya damar da su a lokaci kuma na dinga mamaki so da ƙurani ba abin da bai zo da shi ba inda tattila fi laili wal nahar Allah ce saɓani da ake samu idan dare ya zo a nemi ne a rasa ko in yini ya zo a nemi dare a rasa bin zahabi wal marji'a da tafiyar wannan da zuwan wannan wa ziyada wal nuqsan wani lokacin a ga dare ya fi yini awuri wani lokacin a ga yini ya fi dare awuri wa ma khalaqa Allahu fis samawati da abinda Allah ya halitta a sammai na mala'iku da wata da rana da taurari duk suna cikin makhluqatul lahi sawa sai Allah ta'ala yake cewa da kuma abinda Allah ya halitta a bayan kasa min haywan wajibat da irin dabbobi da duwatsu wa bihar da koguna wa anhar da ruwa wanda bai kai kogi ba wa ahjarun da bishiyoyi wa gairiha da waɗansu waɗannan duk Allah ce la'aya ce wannan ma'aya ce wata alama ce wata dilala ce ala kudrati ta'ala wanda Allah ya da shi ne Allah kuma shi ne mai iko akan Allah da ya tashi faɗar wani abu da iliminsa da sanin komai da komansa sai ke cewa inda huwa fatihul ghaibi har mako bace kake jin wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين الله يتشوى عند وفاتين الغيب لا يعلمها إلا akwai wasu mukullan gaibi wanda Allah ce ba wanda ya san su sai shi ba wanda ya san wannan alghaibubiyat da kamsa din sai Allah ba wanda ya san Allah ba wanda ya bude wa ilimin balantana ya san na farko malamai suke cewa akwai tashin alkiyama Allah ne kadai ya san ranar da lokaci ba wanda Allah ya sanar da shi amma za ta zo ne manzon Allah ya ce kuma ran juma'a za a tashin alkiyama amma ba wannan juma'a ba ko yawa ba wannan mun Allah da wannan ne ta wuce yawa amma ya ce juma'a kiyama za ta tsaya hadisi mai inganci sannan a bayan alkiyama inna allaha inda ilmu sa'a wa yunzilu al-ghayth da kuma ruwa da Allah yake saukowa daga sama adadin dugon ruwan da litarsa da wa zai amfana da me zai rayu da ruwan Allah kadai su sannan da sanin abin da mahaifa ta kunsa Allah ne kadai ya sani ma'ana ai zaka ce ana sikalin ko a gano namiji ne ko mace ko biyu ne ko uku sauransu to wannan bai goge Allah ba ne san ilimin da ɗan da mahaifa ta kulle shi yanzu a iya gano wa namiji ne ko mace ne likitan da ya shiga da zai iya gane kwana nawa zai a duniya ya mutu ya san me zai zama ne girma ya san me zai yi a rayuwarsa to amma Allah ya san wannan duk abin da za ka yi tun daga ɗugon manin da shi ne farkon halittarka har ka yi rayuwar cikin har a haife ka har ka zo duniyar har ka rayu har ka zama har ka zama har ka zama har ka mutu duk iya gun Allah a rubuce ba ka isa ka tsallake su tsara ɗaya ba ka isa ba wanda shi ne cikakken ilimin da Allah ya wada gare duk abin da za ka yi a rubuce ki abu yasa wata rana manzon Allah yake cewa yayi wa mala'ikan mutuwa tambaya cewa duk a cikin irin ɗaukar ran da Allah yake tura ka wanne ne ya fi baka tausayi wanne ne kuma ya baka ya fi baka al'aji sai ce wata rana Allah ya tura ni ɗaukoran wata mace da daddare ne tana tafiya a jeji ta kare kuma naƙuda ta tirke ta a jeji ta kare ta haihu tana haihuwa sai Allah ya ce ɗauki ran uwar matsala ya ce na tafi ina ta tunani ya ya ɗan nan zai ya Allah zai da wannan ya ce to na ɗaukar rai ne kuma ya ba ka abin mamaki sai ce akwai wani mai mulki da sai ka tsallake get-get sama da saba'in ka je ka same shi duk tsaro ne get-get ne zauruka ne fada ne waye sai ka haura get saba'in ka same ya kuna kujerar sauri ya ce amma iyakan kujerar ta mulki a zaune allah ya ce na je ɗaukuransa na ratsa duk waɗannan masu ganin masu gani ba na ji iya zaune a kan kujera na zare ya zai faɗi kin ko ya ce mai mulki ya mutu aka ɗauki gawa saka mu ya ce wani iya ban mamaki sai manzan Allah ya ce to Allah ya ce a faɗa ma wannan yaron da aka haifa a jiji uwar ta mutu shi Allah ya raya ya zama wannan mai mulki shi Allah ya raya shi ya zama ya zama ya zama har ya zama wani Allah shi ne san ɗan adam in ka riƙe Allah ka huta in ka riƙe Allah ka huta da wannan rayuwa ba abin da zai baka wahala ba abin da zai baka tsoro kuma ka rike Allah ka tsantsan da tauhidi shine maganar zaman duniya in Allah ya ce abi wala sai in Allah ya ce ba zai ba zai ba kullun ka dinga fara da shi da wani an bayyana to Allah ta'ala yake cewa haƙiƙa saba wanda ake samu tsakanin dare da yini wajen tafiyarsa da dawowarsa da abin da Allah ta'ala yake halitta a cikin samai ko kasai sai ce la'ayati likaumin yattaqun hakika ayoyi ne da Allah yake so masu tsoron su fahimci su ay yattaquna yu'minuna masu takawa su ne masu imani an fahimta an keɓance su da ambato li'annahum muntafi'una biha sannan su masu tsoron Allah masu imani su ne suka fi kowa amfanuwa da ayoyin Allah an fahimta duk mai imani mai takawa to ya fi kowa more alqur'ani ya fi kowa more imani in je kana da tsaukara da imani to ayoyin Allah kai ne za ka fi kowa amfano su shi ne la ayatin likomin yadda kuna humul mu'minu na fi imani wa kilasi masu cikakken imani da Allah da kuma tantance aiki da Allah ba tare da yin riya ba ko neman wani birge ko gwaninta a cikin aikin da ake Allah ne kadai ke karɓar shi na amma ya ta gaba إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون ما لم يتفسرك يتوى ثم قسم الناس فئتين sannan sai Allah ya raba mutane zama ƙungiyar guda fi'atun kafira wata ƙungiyar kafirai wa fi'atun mu'mina wata ƙungiyar ko masu imani yasa Allah a lahira ya gida guda biyu akwai gidan masu imani akwai gidan kafirai fariqun fil janna wa fariqun fis sa'id an gane ko wa alaina wanda jidai dan adam akwai hanyoyi biyu gaban shi Allah ya dasa ma hanyoyi guda biyu imma shakiran wa imma kafir an fahimta to sannan sai Allah ya raba duniya zuwa ga kungiyoyi guda biyu akwai kungiya ta masu imani Allah ya samu na cikin su akwai kuma kungiya ta kafirawa waɗanda suke wa Allah butulci da kin masa da'a da biyayya Allah ta'ala ya raba mu da su sai Allah ta'ala yake cewa innal ladzina la yarjuna liqa'ana kaga waɗannan wanda ba sa kwaɗayin haɗuwa da mu ba sa kwaɗayin samun rahama da jin kai in alkiyama ta tsaya shine la yarjuna liqa'ana bil ba's wala yattafi'una lahu wala yataw wala wala yattawqifuna lahu kuma ba sa tsayawa su yi aiki dan wancan ne na alƙiyama wala yakafuna kuma duk abin da qur'ani yake faɗa game da alƙiyama ba sa jin tsoro bi an yu'minu bihi akan su yi imani da yinin su bar sako su bar shirka su bar kaba'ir zunub duk ba sa yi a dinga karanta musu ayoyi da hadisai amma su ki tsayawa su bi Allah kaga irin waɗannan mutanen sai Allah ya ce wa radu bil hayati duniya in kaga wayansu in kaga dubara su kawai duniya ce duk a hada wannan da wannan ya bada sakamako to a duniya ba abin da ba sani ba analysis ko yanzu an fara analysis 2027 yanzu 23 da gada ya ko yanzu an fara 27 an fara calculation kaga mutumin da nan da awa ɗaya ma ba da kai ba zai kai a rayuwar shi amma yanzu an fara rigima cutar da jordi sau duk manyan yan siyasa haka suke faɗa yayin rigimar wani ta kare an gama yanzu tun ake hari area kaza waye matsala area kaza waye kaza har adam ke amma zo ka tambaye shi ya kalu da ba zai da wani mutum in an yi kaza me hukuncin kaza me hukuncin kaza zai ya ji mulmuli waradu bil hayati duniya sun yadda sun biya duniya amana kawai duk lissafin su a duniya yake karewa waradu bil hayati duniya faktaruha wa aminu laha suka zaɓi rayuwar duniya suke ta aiki don duniyar wasu ma'annu biha sakanu ilaiha suka nutsu da duniyar ita duniya kawai ita ce gun nutsuwarsu amma maganar lahira da allah da annabi ba ruwansu da wannan kawai in ma sun faɗa a baki ne amma zuciyar ƙarya take ba ta yadda ba ba ta aiki don da gaske take radu bi hayatin duniya wasu ma'annu biha suka nutsu da duniyar kawai ba ruwansu da akwai wani hadisi na amma na abu kuma matsalbani ne Allah ya kara ya masa yarda yake cewa idan alkiyama ta tsaya Allah ta'ala zai kirawo duniya ya ji gube duniya kamar ba za a zo da duniyar kanta a zo da ita sai Allah ta'ala ya ce duniya ikirji ma kana lillahi fi ke duniya Allah ya ce Allah iya yi wa duniya magana dole ta tsaya da ji kuma bayan da za ta yi Allah zai ce duniya ta ce na'am Allah ya ce mata to duk abin da aka yi danni a cikin ki ware mai shige in dai aikin danni aka yi shi a duniya in ji Allah zai ce to duniya ware mu wani aikin ge sai duniya ta ware aikin da muka yi dan Allah sannan sauran sai Allah ya ce ki watsa shi a wata barbarar shi duk abin da aka yi ba dan Allah ba wallahi tallahi ba ruwan Allah da shi duk wahalar da aka sha duk daɗewa da aka yana yi domin ya ce wa ma'umiru illa da ya abdullaha mukuli sai lahuddi bai ba umarni ba sai don ku bauta masa ku yi ikirasi ku yi don allah shi ne abin da allah ya turo ku da shi kawai duk abin da aka yi ba don allah ba labarin wasa da shi sannan wani hadisin na abu huraira radiyallahu anhu manzon allah yake cewa a duniya mal'una wa mal'unun ma fiha kun ga wannan duniyar da ake ta faɗa a kan ta dinnan to manzan Allah ce kina Allah tsine mata albarka ba tsinanniya ce hadisin iya cikin riyadu sali nan kusa kusa ma a littafin imamun nawawi sannan ya ce wa mal'ulun ma fiha duk abin da ke cikin duniyar ma Allah ya la'anci ya tsine mata albarka sai aka samu istisna'i kan abubuwa guda hudu sai manzan Allah ce illa zikrallah wa ma walau wa alimun wa muta'allim su kadai ne Allah bai tsine mata albarka sai ambaton Allah karanta alkur'ani yin sallah salati istighfari haylala da sauran makamantan wannan abubuwa sannan da abin da yi kama da ambaton Allah shine neman halal mu'amala mai kyau yi wa mahaifa da'a sauke nauyin iyali zama da abokai bisa amana yin kaza na gaskiya yin kaza na amana to shi ma wannan Allah bai da ba sannan wa'alim da malami na addinin musulunci sannan wa mutu'allim da ne koyar addinin musulunci waɗannan su hudun kadai Allah ya ce daga tsino da yawa duniya amma duk wannan fankawar to tun dama Allah ya tsine mata ba sai ka duba ga me kake a wani layi kake an bayyana wannan shi Allah ta'ala yake cewa wardu bil hayati dunya wa tuma'annu biha suka nutsu da duniyar amma wanda zai hum an ayatina ghafilun amma abin da ya shafi a yi magafalalu ne ba san kuma yi ba ai kuna ji in Allah ya matsa bakin wani zai karanta fatiha a wajen kamfe akwai min mai cewa ƙwararri izo 80 ba ko musulmi ne amma haifaffen musulmi ne ɗan ƙasar musulunci amma bai san yawan izo ƙwararri ba ko a ce annabi su bahana ko wata ala akwai mafi masu wata kaga an ayati na gafilon abin kawai sun ɗauke ya adatan ne kawai ba su ɗauke shi ibada wajen karanta da fahimta ba to irin waɗannan mutane sai Allah ya ware su ya ce ba shi ba su me Allah ce a gaba
ula'ika ma'awahumun naru bima kanu yaksibun
Abdullahi dan Abbas yake cewa da aka ce wallazina hum an ayatina ghafilun sun gafala game da ayoyinmu ayoyinmu ji Abdullahi dan Abbas yace shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu'ridun in ana maganar manzon Allah ana maganar alqur'ani to ba ruwansu da wannan ba sa ji ba sa gani ba abin da ya dame su sai Allah ce ulaika ma'awahumun nar irin waɗannan mutane mu kuma su wuta ne ji Allah duk wanda ya biya duniya amana baya aiki dan lahira to Allah ya ce wuta ce makomarsa ulaika ma'awahum an-nar bima kanu yaksibun sakamakon irin aikin da suke na ƙaryace ƙaryace da kafirci da butulci da fasikanci da kaba'ir zuno sai Allah ya ce to wuta ce mafi dace da wadannan mutane Allah ya tsare mu Allah ya raba mu da su na'am ayata gaba إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم يهديهم ربهم بإيمانهم na'am تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم Allah ta laki cewa innal ladina amanu can an ce innal ladina la yarjuna liqa'a kaso farko na kafirai ke nan kuma kaso na biyu innal ladina amanu waɗannan masu imani wa amilus salihat kuma suna aiki na kwarai aiki na gargare wannan ayar irin da ta mamaye ta goma qur'ani innal ladina amanu wa amilus salihat tun daga bakara sai ta kare can innal ladina amanu wa amilus salihati ula'ika hum khairul bariya wannan shine karshen inda Allah ya tsere irin wannan ayoyi sau goma Allah iya maimaita su kuma duk gaban su alkhairi ne aljanna gafara rahama jin kai inda Allah ya ce innal ladzina amanu wa amilus salihat to karshen magana alkhairi ne innal ladzina amanu wa amilus salihat hakika waɗanda suka yi imani kuma suke ayyuka na ƙwarai ayyuka na gargare Allah ya ce ya hadihim rabbuhum bi imani ubangijinsu zai shiryar da su sanadiyar imaninsu Allah zai nuna musu gaskiya duk inda bata yake Allah zai nuna musu ba za su ba duk inda gaskiya take kuma Allah zai tsaye da su abu shine ya hadihim rabbuhum bi imanihim ubangijinsu zai shirye su ta imanin da suka yi yirshidu Allah zai shiryar da su zai zama jagoransu a malaman tafsiri suna cewa da Allah ya ce ya hadihim rabbuhum bi imani akwai ɗaya daga cikin su iya cewa yurshiduhum rabbuhum bi imanin ila aljanna duk wani mai imani to Allah zai shiryar da shi har hanya tafiya aljanna Allah ba zai bar shi ya tabe ba ya ba hanya da ba ta aljanna ba duk inda zai taka to karshen tafiya aljanna Allah samu da shi mujahid bin jabal Allah ya masa rahama yake cewa ya hadihim rabbuhum bi imanihim ala sirat Allah zai shiryar da su akan sirati ila aljanna wanda siratin ne ita hanyar tafiya aljanna yaj'aluhum nuran yamshuna bi Allah zai sanya musu haske akan sirati suna kallon haske suna taka kun san ya yan uwa babu bala'i mafi zama musiba kamar hawa sirati a ranar kiyama iya cikin masiba babba kuma dole ne Allah ce sai an yi kansa wa in minkum illa wariduha وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا Isra'i da ke shine mataki na wajen bakwai da abin da zai faru na alkiyama daga musa kaho mutuwa ta kowa da kowa tashi tafiya zuwa ma'ashar gunda za a taru da taro da sako littafi daga sama da kaza da kaza da hisabi to siradi shine mai mai tashi hankali na bakwai to Allah ya ce kuma shi siradin kamar wata gada ce kasan sauta ne kasan sauta ne muslim a cikin littafin sai muslim yake cewa siradi iya da wasu sabobi da manzon Allah ya bayyana yace na farko dai ahaddu minas sayyi siraɗi ya fi takobi kaifi a dakwamina sha'a siraɗi ya fi gashi sirirta gashin kanka ya fi ziraɗi kawo kuma ta kan za ka yi kuma an ce a shaddu hararata mai jama'a yi siraɗi ya fi garocin wuta zafi kuma ta kansa za ka yi karfi a jan ina lillahi wa ina ilaihi raji'un wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya magana ce zartacciya kawai Allah ya buga wa magana sarfiya kowa sai ya sai Allah ce summun nadil ladina taqaw sannan masu taƙawan Allah zai tsamar da su ya tseratar da su Allah samu da su wa nazaru zalim na fi hajisiya sannan azzalimai Allah zai bada a durkushe a kan sanadin su bada wuta manzan Allah yake cewa akwai mala'iku suna da makata ƙungiya suna fusgo wa'ansu daga sanadin suna jefa su akwai kuma wa'ansu mala'iku suna addu'a ga masu imani suna Allahumma sallim Allahumma sallim Allah ka hayar da su Allah ka ƙirga da su wannan shi ne tunani wanda iya cikin tace hankali wanda zai barwa ranar kiyama amma inda to shi mujahid bin jabal almajin abdullahi dan abbas yake cewa innal ladzina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim ila sirat Allah zai shiryar da su sirati ya sanya musu haske ya ba su ikon tsallake wannan sarari suna sauka daga sarari zai aljanna amma ita Allah ya samu da cikin su a ɗaya daga cikin malamai wanda ake ce masa a hatta da bini da yama asulus shi ma ɗaya daga cikin almajiran abdullahi ɗan abbas Allah ta'ala ya kare da shi yake cewa a yuthibuhum juzir Allah ta'ala da yace innal ladina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim kine yusibuhum duk abin da suke Allah zai ba su dada duk abin da suke Allah zai ba su dada kuma sannan wuyi juzihim a ranar lahira zai ba su wannan ladan ya sakan ya musu da shi ya zama to hanyar su tafi aljanna kine innal ladina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim sai Allah ce da'awahum fiha idan Allah ya sanya su aljanna ne maganarsu a gidan aljanna shi ne subhanaka Allahumma tajri min tatimul anharu fi jannatin na'im waɗanda Allah ya shiryar da su suna da imani suna da aiki na kwarai to Allah ya ce aljanna ce makoma su bayan ya hadihim rabbuhu bi ya hadihim rabbuhu bi imanihim tajri ko na tajri min tahtimul anharu fi jannatin na'im ruwa iya gudu karkashin gidajen su aljannan ni'ima sun shiga aljanna har Allah iya siffanta zaman su aljanna ruwa iya gudu karkashin gidajen su an fahimta cikar ni'ima ta kare daga nan ba دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الله يقول الجنة دعواهم فيها مغنسوا أجدان الجنة سبحانك اللهم إني صارك يتبتغريك يا الله a wani kuma aka ce la yasma'una fiha lagwan wala tasiman illa qilan salama salama wanda shine yayin aljanna salam subhanaka allahumma wa bihamdi wanda shine maganin aljanna da'awahum fiha subhanaka allahumma ay qawluhum wa kalamuhum maganganun da zaka ke ji a gidan aljanna shine subhanaka allahumma ya ubangiji mu tsarki ya tabbata gare ka ila kalima tanzihin lahi min kulli so kalma ce da za a tsarkake Allah daga dukkanin abu nemuni tsarkake Allah daga dukkan naqasu da wani abu nemuni malaman tafsiri sun ce hadhihi kalma kalmar subhanaka allahumma dinna alamatun alama ce baina ahlul janna wal wal qidam fi ta'am alama ce tsakanin yan aljanna da masu musu hidima dama ce tufa alaihim walidanun mukallaluna bi akawabi wa abarika wa ka'sin ma'i dan aljanna iya gidan aljanna iya da masu masa hidima akwai masu kamai ruwa ya sha akwai masu kamai lemu akwai masu kamai abinci akwai masu duk hidima ne da ake yi to Allah ya halicci wasu yara matasa za su dinga yi wa ɗan aljanna hidima an fahimta to kalma ce tsakanin masu yi wa ɗan aljanna hidima da su duk idan ɗan aljanna ce subhanaka allahumma to shi ke nan sai mai masa hidima ya ce da irin abin da yake bukata a zuciyarsa ba sai ya ce kaza ba kaje hotel ba za ka mata ka dabar ke cikin da abin da kake so ai ka wahala ai idan ka ce subhanaka allahumma to shi ne ma hidimar ya sa abin da kake so idan ga shashen naman kaza kake so zai kawo duk abin da zuciyarka ta dirsa ma inda ya kace subhanaka allahumma da yira ga wa dadi yana aljanna wa idza wa idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira Allah ce in kana so ga mulki mulki da za a ce mulki ya ce na amko gari aljanna a nan za a ga mulki da sunansa ya amsa sunansa domin mulkin aljanna irin mulkin da Allah ce ‘yan aljanna za su ya ce muttaki ne fi halin awari la yaro da fi ha shamsan wala ban arira wa damiyatan alaihim zilaluha wa zulle da kutubu ha ta zalila wa iqabu alaihim bi aniyatin min fiddati wa akawabin kanat qawarira sai ce qawarira min fiddati qaddaruha ta qadira wa yasquna fiha ka'san كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مكلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منصورا su yaran Allah ya ce idan ka gan su ma ganin su kawai kai sai ka ɗauka wani lu'ulu'i ne wanda iyakon su ma ba bare su masu muku hidima Allah ya ce kofuna ne wanda suna makare da abin da za ka shaka abin can ma ba a mara mai ke gaji domin cikar da ima ɗan aljanna ba wani zafi rana ba gajin rana ba ɗauki ne ba ba sola ba caji a sama ba komai ba abin da zai nema ya ce Allah ya ce duk bukatar ɗan aljanna a wuri aljanna wala kun fiha ma yashtaqu duk abin da suke so a wurin yanzu kuma duk abin da duk mulkin kafin abin da za ka nema ka wallahi ba ka isa ba wani mulki sai aljanna Allah ka ba mu aljanna to shine ma nake cewa wannan kalma ce tsakanin masu hidima wa yan aljanna da yan aljanna idan sun ce subhanaka allahumma to shikenan shine ma hidima ta abin da kake bukata yi zai kawo ma nake cewa a fa idza aradu at-ta'am idan dan aljanna ya nufin abinci ko abin da zai ce subhanaka allahumma shi ke sai a kama abin da ke bukata ka gama zai kaji ta bila yin mulki ko an ce ba ka shi ta yi karin su ba da ƙida biya an ce ma duk kira ka ba da atm ya ƙifta amma ce kawai abin da za ka ce su mahalar kallon hukunci ne duk abin da kake zuwa kama shi amma yanzu ga kuɗin na ka sai kwana da yunwa ga kuɗin na ka sai kasa biyan ma bukata domin har ma gazan duniya amma alahira babu wani duk abin da suke bukata in sun ce subhanaka allahumma sai aka musu idan suna bukatar abinci abin da za su fara ce subhanaka allahumma fa atawhu fi ta'am kai fa atawhu fi lokaci sai aka musu a lokacin da suke bukata mimma yashtahuna ala al-mawa'i yan aljanna suna da dali dali irin gunda ake cin abincin nan to daga sun ce subhanaka allahumma duk abin da suke bukata sai a kawo dali a yi musu ala kulli ma'ida saba'una alf safaha malam bagawi yake cewa a aljanna a tebur din dan aljanna naka na kai kadai akwai plate sama da 70 sama da 70 wannan plate ne al saba'un al plate ne sama da 70 a teburin kai kadai wa wa buɗe baki kenan wannan ko za a sha buɗe baki a gari kenan sai ka samu fure sama da dubu saba'in a tebul ɗan ke kaɗai kuma wannan ya sha bamban da wani wa utubihi mutashabiha amma mutashabiha fil lawn amma muqtalif fi ta'a za a ga abin kamar kama ɗaya ne kama ɗaya ne amma ɗanɗanon su ya sha bamban shi fa aljanna Allah ta'ala cewa yake duk abin da ka sani na ɗan itaciya na marwari kalari a aljanna an gane ku duk abin da ka sani fiha fakihatun kuma fihi ma min kulli fakihatin zawja ana a duniya duk isarka in dai mangwara za ka sha iri biyu shi Allah ya fito da shi shi talaka zai sha shi mai mulki zai sha shi wani zai sha in lemun bawa da shi ma ɗaya ne ba wani kalar lemun bawa bayan wannan to ma aljanna guda biyu ne duk abin da ka sani goruba biyu kanya biyu ɗata kala biyu a gane ko tanjerin kala biyu ɗinya kala biyu ya zawa har komai kuma wannan ya sha bambam da wannan ba irinsu ɗaya ba wa utubihi mutashabiha amma kalar su ɗaya ne amma launin su ba ɗaya bane ɗanɗanon su ba ɗaya bane wannan ni'ima ta da aljanna ma da yake cewa a tebur ɗinka na cin abinci akwai bread bread sama da dubu saba'in sai abin da kaga dama ba ka ci kawai wa fi kulli safaha launin min al-ta'am la yashbihu ba'daha ba'daha a kowane plate sai ma ba wai kala abinci ɗaya bane a plate ɗin a plate ɗin ma launi launi ne wannan daban wannan daban a plate ɗaya kuma sai ka ƙirga dubu saba'in a ciki domin Allah ya cika ma burinka ya cika ma nimarka domin Allah ya ce inda ya sa ka aljanna to babu babu aljanna cikar ni'ima ta cika aljanna ai ya ishe ka wani wani wani daga cikin magabata yake ake tambaye shi wai shi me zai faɗa game da aljanna ne sai ce aljanna aka ce eh ya ce ni kawai idan na tuna manzon Allah iya aljanna ne komai ma ya fi da kaina ya ce fiha rasulullah ya ce kawai wannan ta ishe ka ni'ima da za ka ta yi kalmi aljanna ko a aljanna kana da ikon ka ta yi kace ka ka da gidan manzon Allah kan rijiya wannan kadai ya ishe ka ni'ima da aka annabin da Allah yake faɗa sa a Qur'ani to in Allah ya baka aljanna kana da iko ta kare bai ya saurare ka hira da shi wannan kadai yace wallahi na tana wannan komai ba ta gira kai a ce abinci a ce ‘yan mata a ce gidaje a ce fada ya ce in na tunan manzan Allah ya aljanna ko shi tunan manzan Allah an fahimta to dan aljanna in ya shiga aljanna ba wata irin ni'ima da Allah zai bayar wannan kuma ta kare malik ke cewa fa iza farihu idan sun gama cin abincin sun koci za su gode wa Allah su ce alhamdulillah shine da'awahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'awahum idan sun kammala cin abinci mai za su ce sai alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangiji ne wanda shine yaran aljanna subhanaka allahumma assalam alhamdulillahi rabbil alamin duk wannan zaka ke ji aljanna ba wata har magaza in ba wannan la yasmuna fiha lagwan wala tasbih a aljanna ba iko ba kiɗa ba gagagagaga a zuwa da ko da kiɗa ba sala za ka samu hutu wata nutsuwa wadda babu irinta a duniya ba gunda za a kudin layi da aljanna babu shi wallahi ko manzan Allah ya ce wannan duniya da kake mutuwa a kanta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mawdu'i sauti ahli janna a ce ɗan aljanna iya da gunda zai ajiye bulala a ɗakin sa kaddara to khairu min ad-dunya wa mafiha ya fi duniya da kam abin da yake cikin ta kun ma'ajiyar bulala ɗan aljanna ta fi duniya da abin da yake cikin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tifar ɗan aljanna guda ɗaya da Allah zai ba shi ya sa to duk duniya ba duke da za ta iya sayar ta babu ita Allah bai halicci duniya ba kai ku tsaya ma ku ji duk abin da ka gani a duniya dukkansa ya baka sha'awa ya burge ka mai daɗi ne mai kaza ne to kashi ɗaya ne casa'in da tara suna aljanna ko mene ne shi jama'a mu nemi aljanna Allah ya ba mu aljanna wa akhiru da'awa na alhamdulillahi rabbil alamin za mu tsaya ne insha Allah godiya ta fata ga Allah abin da muka fara dai Allah ya ba ta Allah ya ba mu ladansa abin da muke kuskure kuma Allah ta'ala ya yi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu bita Allah ta ya nuna mana kariya kariya ce ba mu guje mata muna addu'a ibadu mu da muka fara a wannan wata da addu'o'in mu da muke ma ya Allah amsa wa Allah ka sama da cikin bayan da za su dace da rahmu da alkhairi a wannan wata ne taro albarka Allah ka sama da cikin yantattu da kuma mutanen za ka mutu gafara da rahama da jin kinji Allah ta'ala ka taimake mu kuma na albarka ka shirye da mu ka karfi madidici da mu da iyalanmu Allah ta'ala ka cika magabatan mu gafarta mu dukkan abin da ya shige mana duhu Allah ka bayyana mana a cikin cikinsa da kuma abin da muke fargabar sa Allah ta'ala ka amince da rushi Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya dukkan wanda ya zo wannan masallaci Allah ka bi da kuma da shi lafiya Allah ka hada mu da ladan da ake samu ka karba mana ibadu mu ƙara mana lafiya da zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali na'am
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mai wannan tambaya tun jiya ya rubuta ba mu samu an karanta ba saboda malam kabiru da ya ziyarce mu a wannan majalisi ya yi magana ne akan zakka ya ce malam a cikin karatun da ya gabata a baya ka yi magana akan zakka ka ce fili fili ma idan an saya don kadara ana cire masa zakka to malam ina da fili da na saya domin kadara na samu dillalai na samu dillali ya mar kudi naira miliyan uku da dubu dari da hamsin kuma ina da kudi naira dubu dari uku da ashirin da bakwai sannan da akwai waɗanda na ba wa aran kudi so hada su ne zan hada a cikin lissafin zakka yana buƙatar malam ya masa ƙarin bayani ya ce malam allah ubangiji ya ƙara kaifin basira to a malamai sun yi bayani sun ce dukkan wata kadara da aka sai da aka juya ta ko ta kawo kuɗi ko asaran riba a kanta to tana cin abin da za ka lissafa lokacin zakka ka haɗa kanta da ita amma abin da ka siya don mallakar gida da amfanin gida na yau da gobe duk girmansa duk tsadarsa baya cikin zakka an fahimta amma abin da aka siya don a juya shi ya kawo sakamakon riba a gaba da wani niyyar aka siye shi to iya cin abin da za a tattara lissafi sai da lokacin zaka ya fita wannan shi ne duk abin da malaman musulunci suke ittifaqi a kan kamar bashin da yake yawa bashi ko malamai sarwa shi shi yanzu idan bashi ne na harkar kasuwanci wanda suna cewa yanzu ba kasuwar da ba bashi a cikin ta to har in dai bashi ne kana bayarwa ana kawo ma kana karba kana mayarwa in dai irin wannan bashi ne da ake jijjiwe dukiya da shi dole da shi zaka yi lissafa lokacin zaka ka bada da zaka shi amma in bashi ne da kafin dare ba za a baka akwai basukan da 'yan kasuwan sun fi dare ba za a biya su akwai littafin da za a ce wani sama da shekara goma an ajiye shi a gefe sunan wani sunan wani wani ma ya mutu wani ma ya ƙi biya to inda irin bashin nan ne da ba a sa ran biya to baya cikin abin da za a lissafa a cikin zaka baya shi amma bashin da ake sa ran za a biya shi to iya cikin abin da za a lissafa lokacin ba da zaka wani shine abin da malamai suka ce saboda filinka da kadararka miliyan uku da wane ne ta tsabar kudin da iyalinka da bashin da kake bi wanda kake kyauta ta zan za a kama to lokacin zaka za ka haɗa kan lissafi sai ka kasa su kashi arba'in sai ka fita kashi ɗaya sai ka samu bayan allah da allah ya lissafa a ƙur'ani ga wasu wannan shi ne haƙƙin da allah ya ce gaba shi ma wani na ji magana shi a kan zaka ko ya halatta ya gina menene yana makaranta da kuɗi mai wannan takarda yana tambaya ya kan shin ya halatta na gina makaranta da kuɗin zakka
to saboda ne ai Allah da cikin gina makaranta da kuma ga talakawa ko a su zaka bewa inna masaraka da lilfuqara ya Allah wal masaki wal amirin alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimin wa fi sabil wa bin sabil tunda ai mabukata ba su kare karuwa ma suke akwai wanda ba sa kwana da abincin da za su ci to ana wannan ɗaya biyu za ka ci ka gina makaranta da kuma da yanar da su bai halatta ba a samu mabukata talakawa masu neman abinci a basu koci ne abin da Allah gina makaranta wannan makarantun ma a rage su mana ga makarantun nan sun kasa rukuwa ga makarantun nan sun kasa rukuwa ba wai sabuwar makaranta ba ce za a gaba musu mai a inganta wanda muke da su a rike su da kyau a rike malaman da ɗaliban su dinga haifar da ake abin da ake so daga ya'yan uwa musamman yanzu zakka ana ta magana zakka wata ramadan yayi ka yi ƙoƙarin ka cire sarai a cikin zaka ka daure ka fi ƙarfin shaidan ka nemi masana masu adalci mutane kirki su faɗa mai zaka fara amma in ka sake wallahi tallahi za ka yi mamaki shaidan iya kunnowa mutane ke gaba da zaka wallahi da yawa suna samun kyashi idan lokacin zaka yi shaidan ya zo ya dinga musu wasa da hankali duk ba abin da ka samu a dukiya ta kuɗi sai ka kasa shi gida arba'in ka kuɗa da yanzu Allah ya hore ma naira miliyan arba'in to zakata ke ta shekara naira miliyan ɗaya ce zakata a naira miliyan biyu naira dubu hamsin ne zakar miliyan biyu dubu hamsin yanzu ko wani aka aiko ya kama miliyan biyu sadaka ai za ka ɗau dubu hamsin kamar shi duk tsiyar ka yi ko kai ne bayan hannu ai ka ɗau dubu hamsin da ke da nema da to Allah ya baka ya rene ta ya tsare ka ya rufa ma asiri ya sa wa an su da yawa ba su kai ka ba wa an suna kwana da yunwa wa an suna mutuwa da jinya amma Allah ya zaɓe ka ya baka dukiya har bayan bukata ka har ta shekara kuma ya ce kasa arba'in ka bayar ka ba da kuma ka bayar wani wace irin hasara ce wannan ko ana kyashi mutum ya dinga mulmula zakka a yi wajen wata uku ana bada zakka rana ɗaya ake so ka fitar ka ba bayan Allah ta biya su kawai kai Allah tsaron ƙarin ƙyashe ma ya baka ai ban ƙyashe ma ba saboda ka wallahi ya fi tsoron Allah mu ji tsoron Allah wallahi duk ba an su shaidan da yake musu wannan yawa kawai a dinka haka haka haka wani ma ko abin da ya ga dama zai dan ya fito ya bayar shi ke Allah yana da kuma ya san iya ma da ka ta iya jira kowa Allah ya taimake mu Allah ya ba mu ikon farkabin shi dan Allah ya ba mu ikon yi da shi subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa